إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ ب- نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah maɗauki da ya yassare sake haɗuwar mu a wannan safiya ta lahadi bakwai ga watan rajab shekara ta 1439 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine 25 ga watan uku shekara ta 2018 a lissafin miladiya za mu tashi darasinmu na 48 a karatun littafin izafatul lahfan fi masayidi shaitan na malin ibn qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala in ba manta ba darasinmu da ya gabata mun tsaya a cikin babi dai na bakwai muke har yanzu ko bayanin cewa alkur'ani a cikinsa akwai dukkan waraka ga dukkan cututtuka to can a ƙarshen wannan fasali ko babi kafin ya shiga babi na takwas ya yi bayanin yadda ƙur'ani yake maganin shubuha da kuma yadda ƙur'ani yake maganin sha'awa mun tsaya akan cikin bayanin maganin sha'awa ɗin inda yake cewa falƙur'anu muzilun lil amradi almujibati lil iradati alfasida ko فيصلح القلب فتصلح إرادته ويعود إلى فطرته التي فطر عليها cewa shi alkur'ani yana gusar da cututtukan da suke sabbaba shine almuji ba lil iradatil fasida ga manufofi miyagu na barna mana Allah madauki idan ya gyara maka zuciyarka to zai gusar maka da waɗannan cututtukan da suke sabbaba maka mummunan nufi mummunan kulli manufofi waɗanda suke Allah maɗauki bai yadda da su ba na ɓarna to Allah maɗauki na taimakonka a gusar maka da su ta hanyar alƙur'ani fa yasluhul qalbu sai zuciya ta tsarkaka ta gyaru ta zama mai kyau fa tasluhu iradatuhu manufar da ake samu a zuciya ita ma sai ta kyau ta gyaru ويعود إلى فطرته التي فطر عليها kuma sai zuciya ta koma zuwa ga asalinta da aka gina ta akai wato ta koma kan fitra fatasluhu af'aluhu sakamakon manufa mai kyau niyya mai kyau an samu gyara a zuciya an koma fitra sai kaga ayyuka sun gyaru su ma sun zama masu kyau waɗannan ayyuka ayyukan da suke al-ikhtiyariyal kasbiyya wato waɗanda mutum yake yin su gwargwadon zaɓinsa wanda yake su wanda a kansu ne ake ba shi lada a ƙarƙashinsu kuma ake ba shi alhaki su ne waɗanda ake ce ma alikhtiyariya alkasbiya alkasbu daga kasbu ne abinda mutum ya aikata ya tsoruta don ya samu ai an fahimci abin ma'ana ayyuka dai da mutum zai aikata na yau da kullum wanda sukan ja masa ya samu lada kuma in ba su da kyau yakan samu zunubi to su ne al-ikhtiyariya al-af'al al-ikhtiyariya al-kasbiyya to zaka ga waɗannan ayyukan da kakan samu lada a kansu ko ka samu zunubi in ba su da kyau to sukan koma sai su gyaru su zama na kwarai ayyukan saboda zuciyar manufofinta sun gyaru abinda mutum yake kudurta a zuciyarsa don ya aikata wani abu to ya yi kyau sakamakon haka sai ya zama cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake shi ya sanya masa ayyukan ma sun gyaru sun miƙe akan hanya kama ya'udu al-badanu bi sihhatihi wa salahihi ila al-hali tabii kamar yadda jiki yakan koma da gyaruwarsa zuwa ga halinsa na ɗabi'a mu a asalin jikin mutum ai yakan zo ne a al'adance dai in Allah maɗauki ya sa mutum an masa ya haihu ya haihu ko an haife shi kalau da shi ai yakan zo ne dama kalau ko ba haka ba wasu abubuwan da zai haɗu da su ko cututtuka ko na gado ko kuma wanda ma ba na gado haka a duniya ya same su sakamakon ko cin wani abu ko ya haɗu da wata cuta ta hanyar haɗuwa da wani abu ko ta hanyar jiki shakar iska da makamanci wani ana samun cututtuka to lokacin da za a ce an warke wani hali yake komawa yana komawa halinsa na asali kafin cuta ta same shi ko to na shine hali na ɗabi'a to kamar yadda jiki yakan koma zuwa ga halinsa na ɗabi'a in ya warke daga wata cuta to haka zuciya alkur'ani ke share yana katsewa ya kuma gusar da duk wani mummunan abu a cikinta wanda zai sa ta aikata mummunan aiki sai ta koma kan asalinta na aiki na kwarai fayasiru sai ya zama sai ya koma ya zama bi haythu la yaqbalu illa al-haqq ya zama gaba ɗaya ma zuciya ba ta karɓar komai in ba gaskiya ba saboda me ta yi kyau idan zuciya ta yi kyau to duk abin da yake ma ƙarya ne in ya biyo hanyarta ba zai samu gurbi ba ba za a karɓe shi ba kama anna tifla kamar yadda cewa yaro jariri yaro karami la yaqbalu illa laban baya karbar wani abu sai nono nonon uwa to irin yadda yake baya karbar wani abu sai nonon uwa haka zuciya take in ta gyaru to ba ta karbar gaskiya kuma ai ba ta karbar ƙarya sai gaskiya duk abin da ya zo cikinta ko gittawa zai zai wuce bai tabbata ba to in gaskiya ne sai ta karba in ƙarya ne sai ta watsi da shi an miƙe ko ba miƙe ban an samu wannan kaga an miƙe to sai yake ya kawo wani baiti da yake da munasaba da hakan yana cewa adal fata كالطفل ليس بقابل سوى المحض شيئا واستراحت عواذله yace sai saurayi shine alfata sai ya koma ya zama ka tifli kamar jariri laisa bi qabilin shay'an ba zai karbi wani abu ba siwal mahdi sai tsantsar tatacce wanda Allah maduke ta ce shine nonon uwa wastarahat awazilu yawa sai zama ya huta ba wata wahala da za ta same shi babu gudawa saboda ya koma asalin abu ya ki karbar duk abin da ba daidai ba ya koma karbar abin da yake daidai ina masu kira a shanu nan uwa ko likitoci ko wata shida na farko da sauransu waɗanda abubuwa ne masu amfani muddin ba da wata manufa kuma mummuna aka sa su ba amma asalinsu a shayar da yaro nonon uwa ya tashi da shansa shi kadai amfani ne da shi sosai kuma kamar da suka ce su masu binciken yana taimakawa wajen haifar da mana'a a jikin yaro mana'a shine immunity wato abubuwa cututtuka ba safai za su nukurkusa shi su sa masa wato cuta ko ya daɗe da wani abu da wasu abubuwa na rashin lafiya ba Allah maɗaukaki yana tsarewa sakamakon komawa zuwa ga ɗabi'a komawa zuwa ga ɗabi'a asali dama magani ne mana abubuwa da yawa ka duba ka gani duk lokacin da wata halitta sawa'un dan adam ko ba dan adam ba duk mai ci ya sha in ya koma zuwa ga asalin abin da yake ake samun sa a kusa da shi ariyar sa ta asali ta haihuwa ta tashi ta halitta to ya fi lafiya gwargwadon yawancin ganye-ganyenka da abubuwan da suke kusa da kai gwargwadon lafiyar da kake samu kana komawa abincin gwangwani yau ka ci wannan yau a yawo wannan yau wannan daga preservatives da yawa a cikin abubuwa to gwargwadon rashin lafiya za ta ta zuwa maka ai ta samun kansa da sauransu yanzu da likitoci suka faɗa kun yarda da wannan to haka malamai sun daɗe da faɗin wannan abin tuntun to yadda jiki yake haka to zuciyar ma haka take idan ta yi garai-garai sakamakon karatun alkur'ani da fahimtar alkur'ani da aiki mai kyau to ƙaryar ma in ta zo ba ta samu wuri ba sai ka ji ka kyamace ta ba ka santa ta tafi ta barka duk wani mutum ba zai iya wasa da hankalinka ba ka riga ka fahimci addini ka tsaya akan sunna tsaf babu wani mai maka wayo ya dora ka a hanyar bautar wani dan adam ka fi karfin ka bautawa dan adam ka fi karfin ka bautawa dutse ka fi karfin ka bautawa duk wani abu wanda ba Allah to sai kaga cewa zuciyarka ta ƙara zama mai kyau fa yataghadha alqalbu min al-imani wal qur'ani bima yuzakkihi wa yuqawwihi sakamakon haka sai zuciya ta zama abincinta ta samu wani abu na abinci min imani na imani da alqur'ani shine abincin zuciya bima yuzakkihi ya zama abincin da za ta ci ta ci abin da zai wato haɓaka ta wa yuqawwihi ya ƙarfafe ya ƙarfafi ita zuciyar har yanzu wa yu'ayyiduhu ya taimaka mata da ya sake ba ta ƙarfi wa yufrihuhu ya ba shi farin ciki mana ya ba ta farin ciki ya sa farin ciki a zuciyar wa yasurruhu ya ba ta ya sa ta ta zama mai murna didde da farah da surur yasurruhu ne nan yufrihuhu daga afraha yasurruhu daga sarra sarrahu dan shi thulathi ne yufrihuhu ko ruba'i wa yunashshituhu kuma ya zaburar da shi ya sa masa karsashi shine tanshiti ya zama active haka wa yuthabbitu mulkahu ya tabbatar masa ya tabbatarwa zuciya mulkinta kullum ina gaya mana yana magana da zuciya ne zuciya a larabci namiji ne shi yasa zamiran duk na namiji ne amma mu a Hausa zuciya mai ce mace ce a kuma sai tabbatar mata da mulkinta ita zuciya ma'ana na farko za ta tsarkaka tazkiya kamar da zai bayyana mana tana nufin haɓaka kamar yadda zakka idan mutum ya ba da zakkar dukiyarsa dukiyar tana haɓaka a haƙiƙa ne sannan kuma zuciyarsa tana tsarkaka dukiyar kuma tana tsarkaka ita ma za ka abubuwa biyu ne kamar da zai kawo mana dai a nan gaba za mu zo kan wannan maganar insha Allah idan mutum Allah maɗauki taimake shi da karanta alƙur'ani da imani da alƙur'ani da yadda da alƙur'ani da gaskata alƙur'ani da kuma aiki da alƙur'ani to zuciyarsa za ta fito da duk wasu tarkace da ƙazanta da yake cikinta sai ta koma asalinta da ɗabi'a sai ta tsarkaka ta haɓaka ta ƙarfafa sai ta samu murna da farin ciki da jin daɗi ta samu kuma karsashi na aikata ayyuka sai zama ita ce sarauniya akan gaɓuɓɓen jiki sai abin da ta ce za a yi kuma tunda ta gyaru mai aikin aiki wani irin aiki gaba za ta yi sai ta mai kyau ai ba ku manta ba da abin nan hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ina ji ko cewa zuciya ita ce sarki kamar da sarki a mutane ya amuru wa yanha yana umarni kuma yana hani to haka zuciya take ita take ba wa duk wani bangare na jiki umarnin ya aikata abin da zai aikata a zuciya ake suranta aikin kirki ai kwaɗayi ai a sa ran da fatan samun lada sai a je a aikata a zuciya ake samun kwaɗayin a saɓa wa Allah shaidan ya zayyana maka a cikin zuciyarka jin daɗin da ake samu na ɗan wani lokaci na saɓon Allah sai ka ji bari ka je ka yi kamanta kuma abin da ke biyo baya na uquba ai da mutum yana laifi ai haka yake ko sai ya manta da uqubar da take samuwa sakamakon wannan aikin da abin da zai same shi a duniya na cututtuka sakamakon wannan laifin da zai yi da kuma abin da zai same shi a lahira duk sai ya manta hatta za a yi masa azaba ya duk ya manta ko ya rika cewa ai ba komai kai dama ai kowa na yin irin wannan kai ma ka dan dana mana kuma ba kai bane farau kuma Allah ai mai gafara ne ba komai ai zaka tuba duk wannan ziga ka ake to in zuciyar ta yake duk wannan wasan ba zai karbu ba take yana tunkaro zuciyar sai ta kore shi sai zama ta hana wannan gabar da take mummunan aikin ta aikata mummunan aikin saboda ita zuciyar ta me ta gyaru ta yi kyau Allah ta muke mu akan gyaran zukatanmu to sai ce kama ya taghazzal badanu bima yunammihi irin dai yadda jiki ya taghazza yakan ci abinci in alghiza dai kun sani abinci mm. bima yunammihi da abin da shi ma zai haɓaka shi wa yuqawwihi ya ƙarfafa shi wa kullun kuma kowane ai ina jin kowa ya san dai amfanin ya ci abinci mai kyau ai haka ne kuma kowa ka bar shi da hankalinsa ma ya san ya ci abu mai kyau da cin abu mai kyau jikinka zai gyaru to haka nan da alƙur'ani zuciyarka za ta gyaru ita ce alƙur'ani shine abincin zuciya kamar yadda abinci mai kyau shine abin da zai amfani ya haɓaka a jikin mutum idan yaro ya samu rashin ciyarwa mai kyau ba shi ke kira malnutrition ba ko yawwa shi ke kira a samu kwashiyoko a samu menene eh shine dai a sami ciwon da hausa mai ce masa mayan kwaniya ana kiransa mayan kwaniya ana kiransa mai tamuwa yawwa tamuwa nake nema saboda me abinci ne bai samu ba eh abin da ya kamata jiki ya haɓaka da shi ba a same shi ba musamman wannan yana da tasiri lokacin da yaro yake karami yara suna ƙanana a ba su abinci mai kyau ba a wa yaro ƙauran abinci duk inda za a samu gwargwadon abin da Allah ya hore to a kula da yara domin yaro shi ba shi da hankalin da zai ce wannan abin yana da amfani bari in je in ci zai iya ɗauka abin da zai kashe shi ma ce saboda bai sani ba da haka wajibinka ne ka kula da shi kuma ka bashi abin da zai gina masa jiki in jikin nan ya tashi a lafiyayye to sai ya girma ma insha Allah ta'ala a lafiyayye gwargwadon abin da zai rasa har ya haifar masa da mummunan rashin lafiya ba komai bane saboda ya ginu daga farko a matsayin lafiyayye to haka nan kai ma in ka taso da tarbiyya mai kyau zuciya kalau to wani mummunan abu da zai zo da kanka zaka kore shi saboda zuciyar ba za ta karbe shi ba insha Allah an gane dai misali to yanzu ka duba ka ga yadda masu ciwon siga da masu ciwon hawan jini da makamantansu mutum zai haƙura a duniyan nan ba zai ci kaza ba ba zai ci kaza ba cin shinkafa ba cin waye ba cin doya ba cin rogo duk abin da yake mai starch mutum yana nesantarsa saboda me yana sanya lafiya kuma a kullum zai zagaye gari yana motsa jiki saboda yana son ya lafiya wannan ai wani abu ne gashi yana sha'awarsa amma ya haƙura da shi to amma ba zai iya haƙuri da saɓan Allah ba saɓan Allah shi ma kamar wani abinci ne in ka ci zai cuce ka to irin yadda ka bar abubuwan nan masu cutar jikinka me zai hana ka bar abin da zai cuci zuciyarka cutar zuciyar kuma da za ta haifar da cutar jiki da ruhi baki ɗaya a kiyama in ka san an aikata laifi kaza za a samu cuta kaza ba wata duniya ba a zuci a samu cuta da sabawa da saban Allah shi kansa sabawa da saban Allah cuta ne sannan kuma idan an je lahira ga azaba amma 'yan mintuna kaɗan da za ka haƙura da wannan kayan jin daɗin zina liwatsi duk bala'in da mutum zai yi na zina minti nawa yake duk biyan bukatar dan adam ta farji minti sha biyar minti ashirin gwargwadon karfin ma mutum kenan shi kenan fa ya gama amma kuma wannan abun au baqat lahu hayatahu ya halaka masa rayuwarsa gaba daya rayuwarka ta shekara hamsin sittin saba'in ta lalace akan minti ashirin kaga wannan ya nuna hankali ba a yi amfani da shi ba in dai kana da hankali to ka rabu da zina ka rabu da luwatsi ka rabu da duk abin da Allah ya haramta temporary jin daɗi ne babu wani jin daɗi dawwamamme fa wallahi in ba aljanna ba duk abin da zaka samu a nan duniya temporary ne kuma ku duba ku ga sai aka hada shi ma da wahala wani sai ka sha wahala ma ka same shi saban Allah ne amma sai an sha wahala a samu ka kashe kuɗin aljihunka wani abin da zai kashewa daduransa da wanda yake irin wannan barnar da shi ba zai kashe wa iyalinsa ba ko ba haka ake ba iyalinsa ‘ya'yansa suna son abinci mai kyau bai bayar ba sutura mai kyau bai bayar ba karatu da zai gina musu zuciya da kwakwalwa bai bayar ba amma yana can yana kashe shi akan tana aikowa tana son sabuwar waya da rawar jiki zai saya zamanin waya muke yanzu aiko shine babban abin da ake ta nema a can canza da rawar jiki zai je ya kashe ya sha wahala ya biya bukatar na 'yan mintuna ya halakar da shi jikinsa da zuciyarsa da zurriyarsa sun rasa abin da za su ci sakamakon ya tafi saban Allah da shi ana wannan ko ba a wannan duk wannan alama ce ta mutum ba shi da hankali zuciyarsa ta gurɓace ta lalace yana fifita jin daɗi mu'akkatan na ɗan wani lokaci kaɗan tamburare akan jin daɗi da wamamme da wanda ya maka alkawarinsa bai taɓa ƙarya ba duk wani abu da za ka samu jin daɗi a duniya a kansa la'alla mai ma alƙawarinsa ma makaryaci ne abokin yin naka makaryaci ne la'alla ma zuciyar ba taka kawai take so ba tana son wani daban a yi da kai a yi da wani kowannen shirakar ta isa ta sa maka ƙazanta ka nisanci abu ko ba haka ba ne allah ku shi ya halicce ka yana son ka yana tausayin ka baya son ya azabtar da kai ya sa maka duk abin da kake ci da numfashi da komai da abin da zaka sa a cikin ka na ci da sha duk shi maka ba tare da ka biya ba kuma ba gori ya maka alƙawarin ka tafi gare shi lafiya lau zaka samu aljanna amma duk sai ka manta wannan abun saboda gurɓacewar ina zuciya to a gyara zuciya insha Allah ta'ala jiki ma zai gyaru to shine da yake ba mu wannan misalan كما يتغذى البدن بما ينميه ويقويه وكل من القلب والبدن محتاج إلى أن يتربى فينمو ويزيد حتى يكمل ويصلح كما كوني تكتين أبو وانا قدابيو da zuciyarka da jikinka to suna buƙatar haɓaka suna buƙatar wannan a tarbiyyar shine ma'anan dama fayatarabba domin asalin tarbiyya da muke da ake fassara shi ma'ana reno shine a sa abu tun yana karami ya rika girma yana haɓaka kamar yadda yaro ai karami haka za a bashi abinci a bashi kuma ilimi a koya masa yadda zai rayu har ya girma waɗannan abubuwan da za su mai da shi mutum cikakke so ake nufi da tarbiyya tarbiyya ba kawai iya ilimi ba kuma da ake cewa a fasara tarbiyya da education ko da turancin education ba shine a baka information ba ko sa maka ma'lumat aka kai ta hadda cewa ilimi da kaza da kaza theoretical abubuwa kai ta hadda ba shine ilimi ba asalin abin da za a baka jikinka ya haɓaka kwakwalwarka ta miƙe ka saba ka haɓaka ka zama babba wajen tunani ba iya babba wajen jiki ba shi ake nufi da education a rayar da kai tun kana karami har ka girma to wannan shine tarbiyya to jiki da kuma abin nan zuciya dukkaninsu suna buƙatar wannan irin haɓaka ɗin da kuma tarbiyya fayanmu sai ya haɓaka ya girma growth shine numuwi wa yazid sai ya ƙaru ka duba gababban mutum an haife shi ɗan ƙarami ga ƙashin akwai a jiki amma lokacin saboda maslahar ya fito cikin sauƙi Allah maɗauki sai mai da jikin kamar roba saboda fitowarsa da zai fito daga mahaifar uwarsa kuma ta ji sauƙin haihuwar ga shi ƙashin an yi shi ƙashi tun a ciki amma saboda a sauƙaƙa mata haihuwa sai Allah sanya abun haka kamar roba kai yana fita sauran abu duk shi ma sai ya fita amma wannan jikin shine zai zo zai zo ya zama ya haɗa biceps da triceps su girma ka ga mutum abin nan hannayensa duk sun haɗu sun haɓaka ya zama ƙato ya zama murgujeje ana tsoronsa wanda da ba haka yake ba wannan me ya haifar da wannan girma ne girman nan me yasa ya samu jiki ne ya samu abin da yake so haka ne in jiki ya samu abin da zai haɓaka shi to haka ne to zuciyarka ma haka take ka bata wannan tunanin kar kai tsammanin iya jiki ne ke girma a zuciya ma tana buƙatar wannan haɓakar da girman da tsarkin da gyaruwar Allah taimake mu akan haka fayanmu sai ta haɓaka ta girma wa yazidu da kuma karu hatta ya kumula har sai ya kammala falamma balaga ashuddahu ko wastawa yayin da ya kai karfinsa ya kammala shine istawa ana yawwa wa kamula ne ba daidaito ake nufi ba ai sara kamilan ya sabu ya zama kamilal khalqi halittarsa ta cika ba shine a shekara nawa shekara arba'in mutum ya kai arba'in to shine balaga a shuddahu ya kai cikarsa ta kammala duk abin da ake so ya kai a jiki to ya kai ba a ƙara tsawo bayan wannan magana growth dai da ake nufi girman jiki to an gama ta an gama girma an gama tsawo hankali ya kammala daga nan kuma sai dawowa baya sai dawowa baya duk ƙarfin da kake da shi shi yasa masu malamai suke bayanin cewa kada mutum ya bari jikinsa ya lalace a saban Allah in ya lalace a saban Allah ka kai arba'in baka tuba ba ka kai hamsin baka tuba ba sittin baka tuba ba to shi an gama halaka ta zo domin idan dama ka kai wannan marhalar musamman sittin shekarar yanke uzuri kenan idan ka kai sittin baka tuba daga laifi ba to yaushe za a tuba ƙarfin dama ya ƙare sai kai ga cewa mutum ya daina ne dan bai samu ba dan ba zai iya ba ba saboda zuciyar ta ce ba ta so ba kar ka bari ka tarbiyyantar da zuciyarka ko jikinka akan saban Allah Allah ta muke mu yace wa kullum min albadani alqalbi wal badani muhtajun ila an yatarabba fayanmu wa yazida hatta yakmula wa yasluha ya kuma gyaru fa kama anna albadana muhtajun ila an yurabba bil aghdhiyati al muslihati lahu kamar yadda jiki yake buƙatar a girmar da shi ma'ana a yi tarbiyyarsa a rene shi bil arziyati da nau'o'in abinci almuslihati lahu masu kawo masa gyara a jiki wal himyati amma ya durruhu da kuma tsare shi daga abin da zai cutar da shi shine himya himaya kenan yawwa tsare shi daga abin da zai cutar da shi fala yanmu illa bi i'ta'i ma yanfa'uhu to ba zai girma ba sai an ba shi abin da zai amfane shi wa man ima ya zurruhu a hana shi abin da zai cutar da shi ku ina ga duk wani abun ko ba a faɗa ba a faɗa ba kowa ya san wannan shi da ma daɗin ilimi a rika gaya maka abin da zaka ji misalansa a kusa da kai ka fi fahimtar sa ko yawa jiki yana girma ne in an ba shi abin da zai amfane shi an kuma raba shi da abin da zai cuce shi kun gane wannan ko ba gane ba ga ƙarin bayani zai kawo yace fa kadhalika alqalbu haka nan zuciya la yazku bata tsarkaka da girma wala yanmu bata habaka wala yatimmu bata kammala illa bidhalika wala yatimmu salahuhu gyaruwarta baya cika illa bidhalika sai da wannan abu mene abin da zai amfane shi a bashi abin da zai amfani zuciya a bata abin da zai cuci zuciya a hana ta menene zai amfani zuciya ƙur'ani hadisai ɗa'a aikin kirki me zuci zuciya kuma hmm? saba ma ƙur'ani saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aikata miyagun ayyuka zai cutar da zuciya فكذلك القلب لا يزكو ولا ينمو ولا يتم صلاحه إلا بذلك ولا سبيل له إلى الوصول إلى ذلك باشد حنيا ذات كيش زوا قوانا إلا من القرآن سيدة القرآن زوس يا ما دك إنك كي تنانين ذاك إيه جاروا كذا ما متمم كيركي كذا ما مكمل لن هنكلي زوس يا ميكي كيوان تناني إن بات القرآن بباك سامو با إنا ما سوسي وباء الله na Stephen Hawkins kun san Stephen Hawkins kun ji labarin mutuwarsa a yi satin da ya gabata ko ko ba ku ji ba Stephen Hawkins wanda ya kirkiro abubuwa da yawa a sciences ya ce ba Allah ya ce science ya riga ya fito mana komai mun gane babu yau kuma sai gashi Allah ya ce ba Stephen Hawkins ko ba haka bane ya tafi ya tafi can gurin Allah ɗin da ya ce babu shi. Eh, an mai da shi haka sai dai a kama sai a ɗaga. Ba ku abin abubuwan ba ku gani ba, satin da ya wuce ya rasu. Allah kyauta na taba ku labarin wani da yake tattaunawa da irin masu irin wannan tunanin ko cewa me zai hana ka yadda akwai Allah saboda kila idan ya zama tunda kai yanzu kokonto kake in ya zama ka koma ka mutu ka da ana mutuwa ya ce yana mutuwa to in ka koma ka mutu inda ake zuwa koma ina ne in Allah ya zama da gaske ne saɓani da kake kokonto kai imani da shi yanzu akwai shi shi kenan sai ka tsira sai ce shi a'a shi wanda ya zauna a wannan kokonton nasa wanda da mutum ya zauna a yadda cewa akwai Allah abubuwa biyu ne yake gaya masa da ka mutu a kokontonka ba Allah idan ya zama akwai Allah mai zai ma azaba to da ka mutu akan yaƙinin akwai Allah in ka je inda ya zama babu Allah wani fi shirme ne ba ƙarya ce yauwa inda babu shikenan ai ba za ka ci ba abin da zai same ko ba wanda zai ma azaba to haka dan haka wanne ne fi sauki kai imanin akwai shi dan in ka je ya zama akwai shi da gasken azaba zai ma in baka yarda da shi ba an yarda da wani abu waɗannan mahaukatan masu irin wannan tunanin da masu baka kawo musu ayoyi da hadisai sai irin wannan kwatancen Allah ya kyauta to haka dai Stephen Hawking da makamantansu gashi nan sun bar duniya sun tafi kuma wurin Allah da suka ce babu shi su ilimin science suka ce ya ishe su wajen gane me ake so da me ba a so gashi kuma ya mutu ya bar science ne kuma wani zai zo ya building akan abin da ya zo da shi kila ma ya fi shi fahimta wasu abubuwan ilimin da Allah ya bari a duniyan nan a gano shi ba a san iyakarsa ba su masu sciences din akwai abubuwan da sun kai ƙarshensa sun gano ga yadda yake sun fito da magunguna da abubuwa da sauransu wani abin kuma musamman abin da shafi halittu sun san iya abin da suka sani suna da awar sun je wani wurin ba shi eh sun je iya abin da suka gani iya na nan ne ina sai ran da ba su taɓa zuwa ba daga ran da suka je kuma ai za su rubuta cewa sun je sun ga wani abu da da jiya ba su gan shi ba mu kuma amma labarin su tuntuna akwai a Qur'ani ko ba haka bane haka yayan yan uwa da abin da ya shafi rayuwar nan ta waje da abin da ya shafi rayuwarka ta zuciyarka duk a qur'ani zaka samu gyaran su zuciyarka za ta gyaru kai aikin kirki ka zama mutumin kirki ayyukanka a waje ma'ana a cikin inda ba zuciyarka ba anan tsakaninka da mutane su ma za su gyaru ka koma kuma ka zama a ƙarƙashin al'amru wan nahyu waɗannan abubuwan su ne masu kammala maka imaninka da Allah Allah ta bike mu dai to sai shi fa kadhalika alqalbu la yazku wa la yanmu wa la yatimmu salahu illa bi dhalika wa la sabila lahu ila alwusuli ila dhalika illa min alquran wa in wasala ila shay'in minhu min ghayrihi fa huwa nazrun yasir inda zai iya kaiwa ma zuwa ga wani abu na irin wannan gyaruwar ta hanyar wani abu daban ba alqur'ani ba to dan hinken nan ne shine ma'ana nazrun yasir ma'ana dan wani abu ne kadan shine nazr la yuhassilu tamamal maqsudi ko menene ba ta hanyar Qur'ani ba to ba ka samu kammalallansa ba sai ka samu dan wani abu dan kankani ko da yana da amfani sai ce wa kadhalika az-zar'u hakanan wato shuka take duk abin da ake shuka shi wani abun amfani na gona da ake shuka shi ko a dasa la yatimmu illa bi hadaini al-amrayni shi ma baya cika sai da waɗannan abubuwa biyu waɗannan abubuwa biyu an yi uta ma yanfa'uhu wa an yumna ma yadurruhu duk abu ko da shuka ce tana son a bata abin da zai amfane ta a cire mata abin da zai cuce ta haka ne ko ba idan ka je kai shuka farkon shuka farkon damuna in ta fito me take bukata na farko tana bukatar ruwa shine abin da zai amfane ta ko da ruwa sannan daga bayan a zo za a buƙaci taki kafin wannan kuma hasken rana hasken rana dole sai da hasken rana shuka ta tafi da sai sauran abubuwan duk da za su amfane ta me kuma zai cuce ta parasites ko 'yan ƙananan tsirrai da suke fitowa a gefenta don haka kana buƙatar kai mai kai firi shi ne noman farko kullum kuma ta ta'ahaduhu kana bibiya kana zuwa ka hango kana zuwa kai ta wahala duk abin da kake yi din nan na zuwa gona don ka gyara gona baka taɓa tunani ba wata rana cewa me yasa kake himmatuwa da harkar gonarka baka himmatuwa da harkar zuciyarka ka tambayi mai gona wanda yake noma mai faɗi ya sa kuɗi mai yawa kuɗi mai yawa a iri kuɗi mai yawa a harkar aikin noman kuɗi mai yawa a taki kuɗi mai yawa haka dai ga sunan kuma ga lokacinsa da ya ɗauka ana buƙatarsa a gida ana buƙatar ilimi in mai ilimi ne ya zo na ya karantar bai samu karantarwa ba ya tafi gona wani har gida ya yi a gonar ana ce masa gidan gona ko nan za a je a huta saboda kullum ya ji menene ke samuwa a hana masu dabbobi biyowa ta cikin gonar don kar su cinye ko a hana masu tsinke abu farkon fitowarsa duka dai kullum a cikin gadi kake kullum tunaninka wannan abun naka yi maka kyau ran da amfanin gona zai zo da dariya da murna da farin ciki za a tattaro ana kawowa a sa masu gadin karmami ana kiyaye maka kar a zo a sace ko ba haka bane to ya bawan Allah yadda wannan abun ya dame ka me yasa baka taba tunanin ko a ce tunanin da kake yi a gyara zuciyarka je ka karanta alkur'ani je ka samu fahimtarsa je a koya maka karatu a nuna maka abin da zai amfane ka hanyoyin shiga aljanna abin da zai cuce ka don ka guje shi hanyoyin shiga wuta saban Allah da sauransu duk yadda kai wancan ka damu da wancan haka yi waje ba ka damu da wannan bal wannan shine ma aula wancan karshen sa me zaka samu amfanin gona zaka sayar zaka yi kuɗi zaka ci kalau da kai me kake haɓakawa jikinka shi kuma wannan zuciyan nan da ita za a yi maka hukunci akan zaka shiga aljanna ko baka shiga ba ai kaga ba a tunani ba in ba a gyara ta ba shine abin da ke nufi ka hango yace fa hina idhin yuqalu don haka ne ma ake cewa zakazzar'u wa kamula shuka ta haɓaka kuma ta, ta kammala ta yi kyau nan zaka ma'anarta haɓaka a wannan kamar da zai kawo mana a ayar suratul tauba to shine sai ce walam ma kanat hayatuhu a wa na'imuhu la yatimmu illa bi zakatihi wa taharati yayin da ya zama cewa rayuwarsa da ni'imtuwarsa ba ta kammala ba ta cika sai da haɓaka da kuma tsarki lam yakun buddun min zikri hada to babu makawa sai mun ambaci wannan abun sai ce wa hada ma'ana min zikri hada wa hada babu makawa sai mun fahimci sai mun faɗi wannan da wannan me wannan da wannan da haɓakar da tsarkin da abin da zai amfani da abin da zai cutar don a guje shi fa naqulu to bisa wannan sai mu ce albabu samin yanzu ga babi na takwas kun ga da yake shigowa da ilmu hmm? babi na takwas az-zakatu fi zakatil qalbi zakar zuciya ka taba jin zakar zuciya to yau gata ana fidda zakka zuciya ba zuciyar ake nufi a gutsule ta a bada wani abu ba yawwa abinda ake nufi tsarkinta da haɓakarta kamar yadda dukiya da zakkar dukiya da zakkar zuciya mun san zakkar dukiya yawwa dukiya cirewa ake daga ita a bayar sai ta tsarkaka sai ta haɓaka to ita kuma zuciya tana buƙatar abin da zai amfane ta a bata babban abin da zai amfane shi ne alƙur'ani in aka bata shi to ita ma za ta haɓaka za ta girma za ta yi kyau sannan kuma ayyuka su yi kyau to wannan zakatul kalbin shi za mu tattauna yanzu in ji malam yace az-zakatu fil lugha zakka dama a lugar larabci asalin kalmar zakka a saurara ji ma'anar zakka zakka da muke faɗi da hausa mun ce zakka a lugar larabci ma'anarta shine annama'u wa ziyadatu fi salahi wa kamali shay'i annama'u shine haɓaka girma abu ya ya girma daga karami wa ziyadatu da karuwa fi salahi wajen gyaruwa wa kamali shay'i da kamalar abu wajen kammalarsa da gyaruwarsa da zamansa mai kyau to ya haɓaka yuqalu akan ce zakash shay'u idanama abu kaza ya girma ya haɓaka ma'ana zaka wannan abun zaka ana nufin ya haɓaka wa qala ta'ala Allah madauki yana cewa khudh min amwalihim sadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha ku duba umarnin daga wake daga Allah wa ake baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce masa khudh ka riƙa ka karɓa daga nan malamai suka ce ashe zakka karɓarta ake yi sa'i ake sawa aikinsa shine ya karɓo ya je ya sa ku kawo ba zama ake sai kun kawo ba ma bin ku ake saboda ku a karɓo ta saboda me wannan umarnin Allah cewa khudh ka karɓi min amwalihim daga dukiyoyinsu sadaqatan wata sadaqa wanda ake kira zakka yaya take me siffarta tutahhirhum wadda za ta tsarkake su wato zakihim ta kuma haɓaka su biha ma'ana wadda kai kai ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za ka tsarkake su za kuma ka haɓaka su biha da ita an fahimci abu ma'ana Allah madaukaki zai sa su samu tsarki su samu kuma haɓaka bi sababin zakati ba'un nan ta sababiya ne fajama'a bainal amrayn kun ga nan Allah madauki ya hada abubuwan guda biyu at-taharati waz-zakati da tsarki da kuma habaka litalazumihima saboda ba ta rabuwa da juna in an tsarkaka za a habaka inda najasa babu habaka kamar ku ga wani kyakkyawan misali da zai kawo mana ita kamar da waste na jiki abubuwan da suke cikin jiki da kashi da fitsari yanzu idan mutum ya ci abinci abu ya zama bayan gida a cikinsa ya zama fitsari lafiyarsa ita ce wannan abin ya ci gaba da zama a jiki ko ko lafiyarsa ita ce a fito da shi shi ne a fito da shi an gane wani abu da haka a fito da shi shine lafiya to kamar da gashi nan zai kawo mana sai ce fa inna najasatal fawahishi yace kazantar alfasha da saban Allah kazantar zina kazantar liwatsi kazantar mace ta nemi mace sihaqi sunansa me ake me kuke ce masa lesbianism ma dugo to kazantar waɗannan abubuwan guda uku da makamantan duk saban Allah wal ma'asi da sabo fil qalbi a cikin zuciya bi manzilatil akhlaqir radi'ati fil badan daidai suke da irin ƙazanta shine al-akhlaq mixture na ardi'a miyagun abubuwa shine dai west yadda bature ke ce ma west na jikin mutum abubuwan da ba su da amfani a jikinka wajibi ka fidda su da bayan gida da fitsari ko to kamar waɗannan abubuwan haka suke ƙazantar zina ƙazantar luwatsi ƙazantar waɗannan abubuwa da na saɓan Allah iri-iri kamar waɗannan abubuwan ne kashi da fitsari a jikinka misalin su kenan wa bi manzilati daghal fi zar'i haka nan gurbataccen ƙazanta a cikin abin da ya shafi shuka shine addaghal hmm kamar da muke cewa dagwalo hmm abin da yake marar kyau wa bi manzilati khabath haka nan kuma gwargwadon kamar a matsayin shi ne abin da ke ƙazanta fi zahabi wal fiddati a zinare da azurfa in aka tashi haƙo zinare da azurfa ai sukan taho ne tare da taɓo ko da ƙasar da take wurin da sauran datti da yake tare da wurin da aka tono don babu mai zuwa tono zinare kawai gan shi ajiye an sa masa shi a leda ko ba ka bane harkar mining dama haka ake tattaro abubuwa ƙazanta sai a tara su kuma sai a tsarkake to masu aikin gursumeti masu kinkinsa abubuwan nan su wanke zinare za ku ga a inda ake yin sa lokali in aka je misali wanda ake samowa ko a ruwa ko a bakin ruwa ai zuwa ake sai a sa shi a wani daro da ruwa a zauna kuma a yi ta tsabta cewa a cire wannan a zubar a cire wannan a zubar to waɗannan abubuwan ƙazantar da ake cirewa su ne abin da ke nufi da alkhabas Mm. to waɗannan abubuwan wan nuhasi da tagulla wal hadidi da ƙarfe kun ga har ƙarfe a ina ake samun ƙarfe a ƙasa a ƙasa ake tono ƙarfe amma ku duba ku ga irin abin da ake da shi to kafin ya koma ƙarfen me ake masa tsaftace shi ake sai an gusar da wannan dattin sannan ya zama za ka amfana da shi to sai ce fakama annal badana kamar yadda jiki idza stafraga min al akhlaq ar radi'ati in ya rubu da wannan abubuwan da suke jikinsa ma'ana kazantar bayan gida da fitsari takhallasat al quwwatu at tabi'iyyatu to sai karfinsa natural karfinsa shine al quwwa tabi'iyya minha na wannan jikin sai ya zama ta wato tsarkaka fastarahat sai ya zama cewa ta huta don Allah ka duba idan wanda ke jin bayan gida bai samu dama yayi ba ka kalli wanda ke jin fitsari bai samu dama yayi ba musamman wanda aka ce hana shi akai akwai punishment da ya kai wannan a azabtar da mutum a zo yana jin bayan gida ga toilet a ce ba za ka ba a bar shi kwana uku hudu sati ya zai ji dan Allah ka gwada irin abin da kake ji lokacin da wannan abin ya matsa maka ka kasa zuwa ka yi shi ni'ima sai fa Allah ya baka kana da damar da zaka fidda wannan abu wanda ba shi da shi dole a cire ta hanyar robobi ku je asibiti ku gani ta nan zaka gane cewa ni'ima ce to jiki in aka raba shi da wannan sai ka ji ya wani huta ya ji daɗi sai a samu ƙarfi a jiki don haka duk ƙazanta rabuwa ake da ita kafin a huta ba ka da hutu kana da ƙazantar saɓan Allah a zuciyarka shi ne misalin da ake so ka riska an fahimci abin takhallasatil quwwatu tabi'iyyatu minha sai ƙarfi na ɗabi'a sai ya watsi da waɗannan abubuwa shine takhallasat minha ta rabu da su fassarahat shikenan sai mutum ya huta sai ƙarfinsa ya tsaya fa'amilat sai ƙarfin ya samu yin aiki fa'amilat amalaha sai ƙarfin jiki na ɗabi'a sai aikin da ya saba bila mu'awwiqin ba tare da wani abu da zai kawo masa cikas ba shine mu'awwiq yawa babu wani abu da zai tare wala mumani'in babu wani abu da zai hana fanama albadanu shikenan sai kaga jiki yana haɓaka yana girma faka zalika alqalbu to ya kai bawan Allah haka zuciya ita ma take idza takhallasa min adh-dhunub idan zuciya ta rabu da zunubi بالتوبة تهني التوبة فقد استفرغ من من تخليطه من تخليطه to ta rabu da wannan dagwalan da cakudin da kazantar da take jikinta dan Allah wa duk wanda kowa a cikin kullum ku yi hakuri irin wannan misalan sai ka ji su sun yi kasa kasa da yawa kamar da balarabe in zai bada misali da bayan gida ya ce akramakumullah haka suka saba idan ka fito daga bayan gida ka gwada halinka halin yadda kake ji a jikinka da ƙwaƙwalwarka da tunaninka da cikinka da ƙafafunka da ɓangarorinka da suke aiki kafin ka shiga da kuma in ka fito ya kake jin bambanci kafin ka shiga ka tsuguna ka fidda wannan ƙazantar ta fita a cikin bala'i kake cikin damuwa wani za ka gan shi da gudu yake tafiya in jeji yake tafiya in gudawa ce da gudu mutum ya fito daga ɗaki zuwa toilet sai ka ji ana to Allah sauki sai a je a nemo magani saboda me da fa abinci ne wannan ɗin ka ci ɗazu ɗazu nan wani abu ka ci mai amfani amma ya juye nan da nan ya zama zai cutar da kai in ya daɗe a ciki fa yana kisa yana kisa in aka daɗe ba a yi ba ciki ne sai mutum ya mutu to haka zuciyarka take wannan abin da kake ji na daɗin zunubi daɗin da ake ji a zina da wannan soyayya ta ƙarya da neman maza da waye da sauransu haka mata da suke su ma suna irin waɗannan ayyuka ɗin wannan irin wannan ƙazantar haka take a zuciyarsu in ka ga ka huta ka samu nutsuwa wallahi tuba kai ka rabu da waɗannan ayyuka in ba haka ba ka samu hutu ba irin hutun da kake jin jikinka ya yi sawai ka ji daɗi ka fito daga banɗaki to irinsa za ka samu a zuciyarka ka ji ta sawai kalau duk ran da kuka shirya da Allah ka tuba gare shi ka je ka koma ka ce ya Allah na tuba dan Allah ka gwada wannan kace ka gwada tuba ko yau din nan ka gwada ka ce na daina abin da nake wallahi zaka ji zuciyarka ta yi wani daɗi kai ko azumi kai kana jin daɗi ko baka ji azumi idan kai na nafila ka tashi da daddare kai sallah ka gana da ubangiji kai kuka ka sa goshinka a ƙasa kana kuka ya Allah ni kaza nayi kaza nayi kaza Allah ka yafe mu washe gari ka fito sallah asuba ya kake jin zuciyarka da daɗi da Allah ko ba daɗi in ka kwana ka kwanta ba alwala ka kwanta ba zikiri da janabar zina kai bacci a haka ka tashi ka makara sallar asuba ka fito kai kanka sai ka tsani kanka haka ne ko ba haka bane don haka waɗannan abubuwan practically zaka iya jin su a rayuwarka zaka iya gudawa ka ji saban Allah bala'i ne saban Allah masifa ce zaman ka lafiya shine karbi da shi Allah ta ce famal fanama albadan fa kadhalika alqalbu idha takhallasa min adh-dhunubi bit-tawbati faqad istabragha min takhliti fatakhallasat quwwatu alqalbi wa iradatuhu lil khair sai zama a karfin zuciya takhallasat sai zama ya kubuta ya rabu wa iradatuhu hakanan kuma manufofinka na zuciya dukkaninsu sai su zama sun keɓe sun tsarkaka lil khairi don aikata alheri ta zama tunaninka duk akan aikata alheri yake fastaraha min tilkal jawazibi alfasida sai ya zama cewa ya huta daga waɗannan abubuwan da suke fusgarsa zuwa ga barna abubuwa masu fusga ta barna su ne aljawazib abinda ake nufi jazzab abinda yake attractive zai jawo ka zuwa ga wani abu ya fusgo ka kai wani abu haka suke su zinace zinace nan da me me suke yi dama haka suke fusgo mutum a jawo ka ka aikata sabo a jawo ka ka aikata sabo kokowa ake yi dama tsakanin gaskiya da ƙarya to haka a zuciyarka ake samun wannan kokowa tsakanin aikin kirki da shaidan su yi ta kokawa shaidan yana ja tunanin kirki shi ma yana ja to in ka tuba ka koma zuwa ga Allah sai Allah ya karfafi wannan bangaren ta hanyar tunanin ayoyin Allah ta hanyar alkur'ani sai ka ka rabu da sabon Allah amma baka yi da alkur'anin ba shikenan sai ka zama haka zaka zauna sabon yayi katutu kuma ba da zaka wal mawad radi'a haka nan kuma waɗannan sinadaran na barna na lalacewa duk sai zama ka rabu da su a shine ce zaka wa nama haka ne ko معناه فتخلصت قوة القلب وإرادته للخير فاستراح من تلك الجواذب الفاسدة والمواد الرديئة يتي زكا ونما وقوي واشتد وجلس على سرير ملكه idan zuciya ta samu wannan abu to shikenan sai ta haɓaka ta girma ta ƙarfafa ta tsananta ta zama ba ta yi lakwalakwa ba shine wasu tadda wa jalasa ala sariri mulkihi sai zuciya ta zauna akan wato gadanta na sarautar mulki sai ta zama ita ce mai cewa a yi kaza ita ce mai cewa a bar kaza ita za ta umarci ido ido ka kalli alheri ido karanta alkur'ani ido kunne saurari alkur'ani kafa ta kake tafi sallah masallaci zuciyar haka za ta riƙa bada umarni ido karka kalli aramu ido karka saurari music da kaɗe-kaɗe da shirme a kunne kai nake so in ce kunne karka saurari giba karka saurari waƙe-waƙen banza haka zuciyar za ta kaba da umarni ke kafa zauna a gida kul aka tafi gidan barnan idan ka ji zuciyarka tana gaya maka karka je kai to tsarki ta samu in ka ji zuciyarka tana ce maka je kai barna je kai kaza to akwai kazanta to wannan kazantar qur'ani ne ke fidda ita ke tsarkake ta ke wanke maka ai maka garan bawul wa naffadha hukmuhu fi ra'iyati sai kuma zuciya ta samu damar zartar da hukuncinta a cikin waɗanda take shugabanci sune ra'iya sune wa gabubba fa sami'at lahu wa ata'at sai su ji su karba sai su da'a fala sabila lahu ila zakatihi illa ba'da taharatihi ba wata koba ba hanyar da mutum zai zama ya haɓaka sai an samu tsarki an gane ma'ana sai tsarki ya samu haɓakar take samuwa shi ne suke ake kira a takhliya ƙabla tahliya za mu zo kan wannan insha Allahu a darasinmu na gaba ƙarƙashin ƙullil mu'minina da gubbu min absarihi wa yahfazu furujahum sai an samu tahliya ka samu ka kakkabe ka samu fidda abin da ke cikin zuciyarka marar kyau to sannan kuma sai kai ado da aiki mai kyau shine at-tahliya qabla at-tahliya at-tahliya shine wofinta daga abu marar kyau tahliya kuma shine kai wa kanka ado da abu mai kyau to idan ka zo ka dora abu mai kyau akan mummuna marar kyau baka fidda marar kyau din ba sai su iya gurɓacewa ka samu yanzu misali cikinka ya zama ya cika fal da bayan gida me ya fi maka amfani a jikinka ka je ban ɗaki ka juye ko ko ka ƙara loda sabo ka je ban ɗaki ka juye sai ka samu natsuwa sai ka ɗora abin da zai maka ma amfani amma yanzu misali ka tashi da safe baka je ban ɗaki ba jiya ka tattara abubuwa da yawa an ci wannan an ci wannan an ci tuwo an ci yalo an ci haɗo da dabino an haɗa da waye duk ka tattara da maiƙo da zaƙi sannan kuma da sassafe ka ci ɗumame kari hudu ba tare da ka kintsa ka je kai magani ka fidda wancan abin ba misali nake bayarwa me zai faru jikinka zai samu wani yanayi zaka ji baka da lafiya amma kana zuwa kana rabuwa da wancan kazantar to kai me kai tahliya to sannan sai ka samu kuma ka gina kanka sai ka ci na yanzu sai ka ci kari biyu ma ishe ka na dumame sai ka ka samu lafiya an fahimci wannan zancen to haka zunubi a cikin zuciya ka tuba shine kayi tahliya sannan kai aikin da'a shine kayi tahliya za mu zo mu ƙara jin su nan gaba insha Allah ta'ala za mu tashi inda yace kama qala ta'ala qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu mu ƙara fahimtar waɗannan abubuwa Allah taimake mu kuma akan gyaran zuciyar Allah taimake mu akan ayyuka na kwarai wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik